الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan'uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara yabo da godiya da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yini lahadi dare na litinin wanda yau ya yi daidai da 26 ga watan jimadin il'ula watan biyar cikin jeren girotanin musulunci guda goma sha biyu yau hijira da shekara 1445 goma ga watan sha biyun miladiya dubu biyu da ishirin da uku barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka wanda ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwa ta buba shango a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na umdatul ahkam min kalami kairil anam na babban malami abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a duk mako da kuma lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata karatu ya kawo mu ƙarshen babin hormatu maka babi hormati maka babi da yake magana kan alfarmar maka lalle maka mai alfarma ce domin ba wani bugu a ban ƙasa da yake da daraja da kima karinga kamar gari maka a dunkule kamar kasar saudi arabia domin a garin maka ne a harami na maka ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa duk wanda ya raka'a biyu ta nafila a haramin maka to sai ya yi raka'a dubu ɗari ta nafila a wani masallacin da ba shi ba sannan ya samu ladan raka'a biyu a haramin maka raka'a biyu a haramin maka tana daidai da raka'a dubu ɗari a kowane masallaci in ba wannan masallacin na haramin maka ba kun ga wannan daraja ce da kima wanda kuma qur'ani ya bamu labari ga ka'aba nan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakka ka'aba tana garin maka qur'ani ya bamu labari wattakidu min maqami ibrahim musalla wannan maqami ibrahim shi ma iya garin maka Qur'ani ya bamu labari inna safa wal marwata min sha'irillah ita ma tana garin maka Qur'ani ya bamu labari fa iza afartum min arafatin fadhkurullah inda al-mash'aril haram da arfa da mash'aril haram duk suna garin maka maka ta isa ta zama mai alfarma sannan garin madina akwai harami na madina inda manzon Allah yake kwanci a gun har yanzu kuma ila kiyamin sa'a a nan ne ma'aikin Allah yake ba da labari da kansa cewa ma baina min bari wa raudati a raudon min riyadil janna duk duniya ba inda aka ce kasan gun aljanna ne sai a haramin madina manzon Allah ya ce daga inda nake hawa nake kutuba zuwa inda nake gangarowa makwanci na in ji manzon Allah ɗakin da na Aisha to yake shimfiɗaɗɗen aljanna ne a kunci ƙasan gun duk aljanna ne kun ga wannan ƙasa babu shakka ta isa ta zama mai alfarma sannan uhudu ɗin nan da ƙur'ani yake ba mu labarin gwagwarmaya da aka yi a uhudu shi ma iya nan daura da garin madina badar da ƙur'ani ya ba mu labarin yaƙin badar shi ma iya nan daura da garin madina saboda haka madina da garin maka ba inda ya kai su alfarma a duniya kuma su ne asimatul islam su ne helkwata ta musulunci dukkan wani musulmin kwarai to ba shi da alƙibla sai maka da madina ko manzon Allah ne ya ce har duniya ta tashi ba za ka rasa masu addinin gaskiya a gari maka da madina ba ya ba da wani shiwaliti a kansu duk girkicewar duniya in ka je gare maka da madina za ka samu masu addini irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ƙara cewa duk fitinar dujal da zai zo a ƙarshen duniya zai karaɗe ko'ina a duniya amma bai isa shiga garin maka da madina ba manzon Allah ce za a sa malaiku su surround na garin su zagaye garin ba inda yake da damar shiga garin maka ya sa wani mawaki a cikin mawakin mawakan dauri ko yake cewa Allah ka yi nin madina na mutu can haka ne mu ma muna addu'a domin mutuwa a garin madina da imani alfarma ce alfarma ce kuma daraja ce Allah ta'ala ya sa mu cika da imani to karatu ya kamu karshen wannan babi da yake magana da hurumati maka a yau insha Allah za mu tashi a babin da yake magana ma ya juzu katlahu abin da ya halatta a kashe shi a gari maka ma ya juzu katlahu abin da ya halatta ko kana da harami ko kana cikin aikin haji ya halatta idan ganye kashe shi karatun iya shafi na 47 wannan kuma shine darasin mu na 30 daidai a littafi darasin mu na 30 daidai insha Allah malik ke cewa hadisi na farko a babin kuma hadisi na 234 a littafin kenan an aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minin aisha Allah ta'ala ya kare da ita ya hada mu da ita a jannatul firdaus ya rabbal alamin take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce khamsun min ad-dawabi kulluhunna fawasiqun ko kuma kulluhunna fasiqun an gane ko yaqtulna fil harami manzon Allah ya ce dabbobin nan guda biyar dukkanin su fasikai ne ma'ana dukkanin su ba sa yi wa Allah da dama fassara fasik shine al-khariju an da'atillah mutumin da yake kin yi wa Allah da shine fasiki Allah ya ce a yi abu kaza ya ƙi Allah ya ce kada a yi abu kaza ya yi wannan shine fasiki a yaren shari'ar musulunci fasik shine al-kharij al-atilla Allah ya ce ayi wa iyaye biyayya da a baka yi Allah ya ce a tausayawa marayu Allah ya ce a jikan kaza a girma manya a jikan kanana duk baka yi to a shari'a kai fasiki ne an fahimta to yace dukkan wannan dabbobi guda biyar ba sa wa ubangiji da ma'ana su ma kangararru ne daga cikin halittunsu Allah subhanahu wataala yace kuma halal ne a kashe su a haramin ma a bayan mun karanta ko ciyawar harami ba za ka cire ba in ka cire ta kuma matukar kana da haramin aikin haji sai ka biya diya sai ka biya fidiya sai ka yanka ko ciyawa an gane ko balantana tsuntsu balantana wani abu ba a yadda kai komai ba to amma wannan dabbobi manzo Allah ya zayyana su cewa halal ne ko kana da harami kana aikin hajji in kan kai su wannan ba kai wa shari'a laifi ba na farko daga cikin dabbobin nan guda biyar sai manzo Allah ce al-ghurab al-ghurab shine hankaka an gane ko an san hankaka ko to in ka kashe shi a cikin harami ba kai laifi ba domin kana da doka daga manzon Allah ya baka wannan dama sallallahu alaihi wasallam na biyu wal hid'atu da shirwa irin mai zuwa ya fauci a yankajin nan ya shahu ko an shahu daban shirwa daban an gane ko yawwa shahu daban shirwa daban ungulu daban an gane ko dukkan masu ɗaya amma suna da bambanci wannan dai mai fauci a yankajin nan mai nutsa musu faratina a ciki ɗaga su ɗin nan to shi ne hida to shi ma an ka gan shi a harami in ka kashi ba kai laifi ba wal aqrab na uku shine al aqrab kunama al aqrab idan ka ga kunama harami ka kashe ta ba kai laifi ba na hudu wal fa'ara fa'ara shine dera fa'aratu dera kenan idan ka ga dera ka kashe shi ba kai laifi ba haka nan yace a wal kalbul aqur wal kalbul aqur da mahaukacin kare shi ne kalbul aqur idan ka ga mahaukacin kare a harami ka kai shi ba kai daidai ba wannan su ne kamsun min ad-dawabi kulluhunna fasiqun yaqtulna fil harami wannan dabbobi guda biyar ma'aikin Allah ya ce duk wanda ya gansu ya kashe su a harami bai daidai ba hasali ma kai ibada lada Allah zai baka an fahimci wannan hadisi na gaba wali muslim ruwaya ta muslim ya ce ya ƙatulu kamsun fawasikun filhilli wal har su waɗannan dabbobi guda biyar ana kashe su dukkaninsu fasikai ne ana kuma kashe su fil hilli wal haram a cikin harami da wajen harami a wajen harami halal ne ka kashe su haka nan a cikin harami ma halal ne ka kashe su an fahimta in ka kashe su kuma kayan suna kuma lada ubangiji zai baka kun ga domin alfarar maka sai aka kididdige dabbobin ma da za ka yi su in dai ba ta ɗaya daga cikin wannan biyar ɗin ka kashe to kayi laifi in kana ɗaure da haramin aikin hajji sai kayi didiya sai ka yanka dabba akuya ko rago ko tinkiya an fahimta sannan za ka fanshi kanka a wannan aiki da kai so daga wannan duka iya nuna mana alfarmar garin maka da kuma irin kima da daraja da Allah ta'ala ya mata inna awwala baitin wudi'a lin-nasi sai ce lallazi bi bakkata sai ce mubarakan wa hudan lil alamin farkon daki a ban kasa dakin da ake wa Allah bauta a ban kasa shine dakin nan da ke gare maka shine Ka'aba sai Allah ce mubarak shi kansa ɗakin albarka gare shi ganinsa zama daura da shi ɗawa fi wa ɗakin duka albarka ne duk mai neman albarka ta je can albarka ce sauƙaƙƙiya daga Allah wanda ƙur'ani ya zantar da mu wannan albarka lallazi bi bakatta mubarak ɗakin cike ke da albarka in kana son albarka a rayuwarka in Allah ya hore ma ka je wannan ɗakin idan kana son albarka kasuwancinka in Allah ya hore ma ka je wannan ɗakin idan kana son albarka a karatunka in Allah ya hore ma ka je wannan ɗakin idan kana son albarka a rayuwanka da iyalanka matukar Allah ya baka dama ka je domin a can ake ebo albarkar a nan ake samun albarka ana fahimta albarka ce wannan garanti domin Allah ne ya ce gun albarka gare shi ta ga ba shakka ba kokonto duk inda zaka nemi wata albarka hasashe ne da rajaman bil gaibi ne amma can tabbas ne mubarakun sai zo ma bin nakira albarkar da bata da iyaka albarkar da ba za ka iya kwatanta ta ba albarkar da ba za ka iya musalta ta ba an gane ko sai ce kuma wahudan a nan shirya take yasa wani ake ba mu labari da aka ɗora shi kan wata fahimta a cikin sallah ai haka ake mu malikawa haka muke dadadada an gane ko da ya ji harami na maka sai ga duk abin da aka ɗora shi ɗin aka ce a riƙe wannan kam kam sai ga ba shi ake a harami ko saɓanin abin da aka ɗora shi kuma saɓaninsa ake a harami abin da ake cewa an kai ba kyau an kai ba kaza bane sai ga shi ake a harami kuma Allah ya sa ba jahili bane domin Qur'ani ya ce wa hudan din mai neman shari'a can zai ce a jin shari'a take yace tunda Allah ya ce a nan ake nemo shari'a to wallahi abin da ake na shi ne daidai an fahimta abin da ake a wannan gun in dai musulunci ne shine daidai tunda Allah ya tabbatar da cewa hudan a nan shirya take to daga duk wani wanda kaga iya da wani ra'ayi da wani mazhabancinsa ko kungiyancinsa wallahi idan yaje Saudi aje ta yi ajiwa yake bayan da za a yi nuna musu wannan da yake addini ne wanda yake da gata gwamnatin ta addini ce ba ta yadda wani ya zo da gurɓatacciyar fahimtarsa ba duk fahimtar da ka je duka je ta ajidda idan ka dawo ka ɗauka ka daure da gida kawai Allah wallahi amma ba za ka kai musu wannan ba baka isa ba domin Allah ta'ala ya riga ya tabbatar da mu anan shari'a take dazun nan kuma na ce muku manzon Allah ya ce har a nade duniya ba za a rasa masu addinin daidai da daidai ba a gari Makka da Madina a wannan garuruwa kai manzon Allah ya bada wannan tabbatin sallallahu alaihi wasallam to kuma alfarmarsa sai yasa aka ce dabbobin ma da za a kashe su to ga sunan kididdigaggu ne kuma su ma manzon Allah ya ce fasikai ne ba sa yau ubangiji da'a fahimtu babu dukulu makka wa gairi babi na gaba zai magana da shiga gari makka da waninsa ana anas bin malik radiyallahu an daga anas dan malik Allah ya kare yadda da shi kadimi rasulullah kenan wanda yake wa manzon Allah hidima shi dama tun daga haihuwarsa daga yayi shi manzon Allah ya zo gari Madina shi mahaifiyarsa ta kamo hannunsa ta ce manzon Allah na kama dan aikin gida sai a gidan manzon Allah ya bude ido a nan ya taso wajen shekararsa goma yadda manzon Allah ya yi shekara goma a garin Madina haka an yi shekara goma a gidan manzon Allah duk wannan rayuwar da aka yi a gidan manzon Allah rayu sallallahu alaihi wasallam yasa yace yayi shekara tara kafin ta goma ta cika yayi wani hadisi yake cewa manzon Allah bai taba mantsawa ba bai taba cewa dan me kai kaza ba ko dan me baka yi kaza ba kai manzon Allah da hakuri yake dan da ba iya yabe shi ba ka duba kuma kiriniya irin ta yaro tun da karami ne a lokacin karamin yaro ne aina daga yayi ji an ce bi yasa har manzon Allah mai wafati ina ji Anas bai shekara 20 a duniya ba da Anas da Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da Nana Aisha da Abdullahi dan Mas'ud duk ba su kai shekara 20 manzon Allah ya wafati an ce Nana Aisha tana shekara 17 zuwa 18 shi ma Abdullahi wannan Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar suka ce lokacin da za a yi yakin uhudu shekara biyu bayan hijira afon shekara hudu bayan hijira tunda badar ne aka shekara biyu bayan hijira yake cewa lokacin da za a fita yakin daddage kafa muke muna cokala kafa dan manzon Allah ya ga tsayin mu kare kurum domin in mun saki kafar manzon Allah zai ga mu yi kankanta sosai domin a lokacin ma ba su fita yakin ba yace mun dan coke mun coke kafar mu ga mu dan ƙara tsayi dan kar manzon Allah ya koroma matsayin mu na yara aka dan Umar da dan Abbas suke bada labari Allah ya kare da su to duka wannan iya nuna mana kan cewa yanda manzon Allah yake Halim mai hakuri yanda manzon Allah yake Latif mai toshin hali yanda manzon Allah yake Karim mai karamci yanda manzon Allah yake Afu mai yawan afuwa kai ko ko yar gidan Makka yar gidan sarkin Makka auro aje ko yin shekara goma da baka taba baka taba mata tsawa ba zai yi ba shekara goma ba shekara ɗaya ba ce ba kwana goma ba ne amma ana ce wallahi ban taɓa ji manzon Allah ya mutsawa ba bai taɓa hantara ta bai taɓa kyara ta ba duk bai taɓa yi ba kuma ta wani ɓangaren malamai suke cewa shi ma anas ɗin za a ga ƙoƙarinsa na biyayya da ladabi dan domin da yayi ba daidai ba manzon Allah zai masa magana tunda manzon Allah baya tabbatar da ba daidai ba duk abin da ba daidai bane manzon Allah na magana kai shi sallallahu alaihi wasallam anas yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kala maka amal fat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gari maka a shekaran da aka yi fatahu maka kenan shekara ta karshen karshen shekara ta bakwai zuwa ta takwas daga hijira sannan aka yi fatahu maka an fahimta wa ala ra'si al maghfar akan manzon Allah akwai maghfar maghfar shine irin hular kwano din nan wanda za ta iya kare harbi ko jifa ita ce maghfar an ce mata magfar daga nan aka nemo almagfira shi almagfira wanda ake cewa al-istighfar almagfira magfiratan to tana nufin lullube abu da koyi shi idan ka ce astaghfirullah to kamar ka ce Allah zunuban nan da nayi Allah ka koye su ya Allah masu rubutu maka su gaishe shine ma'ana astaghfirullah Allah suruban da na maka laifin da na maka ba daidai ba da nema ya Allah ka ɓoye shi ka suturta shi ka ɓoye shi kar wanda ya gan shi shi ne ma'anar istighfar kaga ita migifar hula ce ta lullube kai wanda ko jifa kai ko harbi kai ta hula zai taba ba zai taba kan mutum ba to shi ne migifar to kana so Allah ta'ala idan ka yi zunubi to Allah ya suturce zunubin nan kamar yadda wannan hular kwanan ta suturce kanka duk yadda mala'ika yake la ya asuna Allah ma amarahum har in Allah ya ma gafara wallahi ba zai ga zunubin ba Allah zai rufe mai idon ba zai ga zunubin ba inna Allah ala kulli shay'in qadir an fahimta falamma nazahu lokacin da manzon Allah ya cire helmet hulan kwana ko ja'ar ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo masa fakala ibnu kaplin muta'allaq bi asari al-ka'ba shi wannan mutum ba musulmi bane sai lallabo ya zo ya jinginu da ka'aba ya rike irin rigan nan da ake yi wa ka'aba ya rike ya buya a bayanta fakala sai maza Allah ce uqtuluhu ku je ku kai shi aladin mu domin kafiri ne muharibi wanda ake fito na fito da shi ana fahimta kun ga anan sai aka nuna akwai halaccin in kafiri yazo zai yaƙi ku ko a haramu ne ma ku yi shi fa in qatalukum faqtuluhum an fahimta in dai shine ya fito da makami ko ya fara kai muku farmaki ko da a haramin ne ku dau mataki akan sa ba laifi bane domin addinin musulunci ba ba gidajen addini bane ba zai bari kai wani kato arne zo dinga kashe ku a harami dan kana ce ba za ku dau fansa ba a'a in dai a haramin yazo ya fara zaro makami to shi ma ku gama da shi kawai an fahimta nan hadisi na gaba an abdullahi bin umar radiyallahu an daga sahabi abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kara yadda da shi ya hada mu da mu da shi da mahaifinsa gidan aljanna anna a rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kala makka min kida ko kada ko me rubuta na kada amma na ce kida ma duk yazo kida da kada duk yazo من الثنية الثنية العليا التي بالبهطاء بالبهط بالبهطاء وخرج من صنايع السفلى a wancan lokaci hanya biyu ce ta shiga gare maka ɗaya ta shiga ɗaya ta fita an fahimta kada ɗin ita ce hanyar shiga a tudu take wanda ya baro madina zai zo garin maka a wancan lokaci to kamar tudu zai hau sai gangaro gangarowar gini zai gare maka kamar dai da za ka shigo gombe ta hanyar dukudin na ku a yin ka zo nan wajen rawun mai kwallon nan tudu ne za a gano garin a ƙasa haka to farkon hanyar shiga gare maka daga madina in ka zo dab da shiga gare maka tudu ne an fahimta ana cewa kada ko kida shine as-sanayatul awliya ita ce wata hawa mai tudu allati bi batsaha wanda take gun batsaha shi ma sunan gu ne wa kharaja min sana'i asufula kuma hanyar fita garin maka ka tafi madina ita kuma kwari ne haka kamar gangarawa ne ka hawo ta tudu idan zaka fita kuma ta gangare zaka fita to a lokacin haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam idan zai shigo gari maka ta wannan hanya yake shigowa mai tudu idan zai fita kuma sai ya fita ta hanya wanda take gangarawa ce an fahimci wannan hadisi na gaba an abdullahi bin umar radiyallahu anhu kan daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kara yadda da shi da mahaifinsa ya hada mu da su gaba ɗaya a gidan aljanna qala yake cewa da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga daki idan aka ce albaita ana nufin albaitullahi alharam kenan tunda wannan alif da lam din alma'rifa ne wanda ke nuna cewa wannan ɗakin sananne ne ɗakin Allah da ke gari maka manzon Allah ya shiga wa Usama bin Zaid tare da Usama bin Zaid wa Bilal da Bilal bin Rabah kenan ko wa Usman bin Talha da Usman bin Talha fa aglaqu alaihimul baba waɗannan suna shiga sai aka rufe kofar da su ku duba yadda manzon Allah ya iya a demonstration kaga a wannan sahabban duka babu Abubakar babu Umar babu Ali babu Usman an fahimta manyan kabila din nan duk ba sa ciki sai dauko waɗansu wanda ba waɗancan din bane domin ya nuna wa duniya kan cewa jagorancinsa iyakan kowa da kowa kuma gwamnatinsa tana juya da kowa ba gwamnatin family and friend bane an gane ko gwamnatin suna yi da kowa da kowa sai ɗauko waɗannan wanda ba za ka daɗe ba baka ji sunan wasu a hadisai ba sai ya taho da su da ya zo da su suka shiga cikin ka'aba sai aka rufe kuma aka hana kowa shiga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Usama bin Zaid da Bilal bin Rabah da Usman bin Talha su kaɗai suka shiga da manzon Allah aka rufe فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب lokacin da aka bude musu kofa sun gama za su fito Abdullahi dan Umar yace kuntu awwala man walaja ni ne farkon wanda ya fara tura kofa walaja kamar fataha ne an gane ko man man dakka man dakka baba walaja ko duk wanda yake nogin to za a bude masa shine walaja sai yake cewa ni ne farkon wanda na fara buɗe ƙofar ji Abdullahi dan Umar falaqitu bilalan ina buɗe ƙofar da za su fito da Bilal muka fara haduwa Bilal ya fito sai gani fa sa'altuhu dan Umar yace sai na tambaye Bilal nace hal sallafihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin manzon Allah da ya shiga ɗakin Ka'aba yayi sallah a ciki shi ilimi yake so ya dauka an gane ko shin manzon Allah da kuka shiga wannan ɗakin Allah manzon Allah yayi sallah a ciki kala na'am sai dan Umar yace sai Bilal yace eh yayi har ma yace baina al-umudatayn al-yamanin sai nuna masa kamar tsakanin wasu fila guda biyu wanda suke fesin din Yaman to a wannan goma manzon Allah ya tsaye sallah a cikin ɗakin Allah mai alfarma manzon Allah ya shiga yi sallah da waɗannan sahabban so daga alfarma ce har yanzu a ce mutum ya samu damar shiga wannan wuri tunda tsarin gwamnatin ƙasar duk wani mai alfarma da ya je to ana iya masa alfarma a buɗe masa kamar shugabannin ƙasashe da sauran manya-manyan mutane a duniya musulmai da suka bawa addinin Allah gudunmawa babu shakka a buɗe ma wannan goka shiga alfarma ce ba ƙaramin alfarma bane ba ana fahimta to hadisin abin da yake nuna mana cewa hatta a cikin manzo Allah sai da yi sallah yayi sallah ta nafila ya gaida ubangiji subhanahu wataala an fahimta ah an Umar radiyallahu an daga Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi annahu jaa ila hajr al-aswad Umar dan Khattab ya je dutsen da ake ce masa al-hajr al-aswad wanda yake daura da Ka'aba kenan wanda ake zuwa a sambace shi dinnan an gane ko faqabbalahu sai Umar dan kadab sai ya sambaci dutsen tunda sunna ce manzon Allah ya sunnanta aji shi ne ke tashin nono ko yawa aji ko ba dole bane wai sai sai ka je kusa da shi akwai cinkoso zaka iya meka hannunka ma inda yake din ka nuna shi da hannu sai ka sambaci da zaka shike ranka tafiyar ka in ana wannan tirmitsi ne ba sai ka je ba amma wani ya kutsa dole sai ya je an bai da ba dole ba ne in taro ya yi taro cinkoso ya cinkoso daga hannu za ka yi ka nuna inda dutsen yake kawai sai ka ɗauko wannan ka yi sun ka sumbace shi kai da biyar ka ka sauke abin da aka ce kai kawai to umar ɗan karɓa sai ya sumbaci dutsen sai ne faƙabbala ku wa ƙala sai ya ce inni la'a'lamu annaka hajirun wallahi ni na san kai dutse ne an fahimta la ta durru wa la tanfa ba ka cutarwa ba ka amfanarwa dutsi ne kai dutsi ne kai ba ka cutarwa ba ka amfanarwa walaula anni ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuka yace wallahi ni ba dan ido na ya nuna min manzon Allah ya sumbace ka ba wallahi ba zan sumbace ka ba aka umar ya faɗa dalilin da yasa na zo na sumbace ka kawai na ga manzon Allah yayi ne sallallahu alaihi wasallam yasa na sunnan ta dole nayi amma na san kai dutsi ne ba za ka cutar da ni ba za ka amfani da ni ba in ji Umar dan kaɓa Allah ya kare da ni an Abdullah bin Abbas Abdullah dan Abbas Allah ya kare da shi Allah ta'ala ya hada mu da su gidan aljanna qala yake cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu makkah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun zo gari makka fakkar mushrikun sai mushrikai suke cewa innahu yakdamu alaikum qaumun qad wahan qad wahanathum huma huma yasriba mushrikan maka bayan manzo Allah yayi hijira ya da garin maka sai suke cewa qadima ko kuma innahu yaqdimu alaikum qaumun ku yan uwan mutanen garin maka wa'ansu mutane sun shigo muku sun zo muku wanda yunwa da zazzabin garin madina ya wahalar da su yasriba suna daga cikin sunayen madina an gane ko ya ahali yasriba la muqama lakum farji'u cikin suratul ahzab huma kuma shine zazzabi da yunwa da zazzabi da fatara da talauci suna nufin wai sahabbai da suka koma garin madina ba sa jin daɗi wai suna nufin duk wanda ya hijira daga maka ya koma madina wahala yake sha shi ne suke faɗa ƴan uwansu cewa ai waɗannan da suka bar mu suka hijira ai sun da daga garin madina ga sunan sun rame sun lalace sun wahala ana fahimta to da manzon Allah ya ji wannan fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya umarci sahabbai da aka zo da su an yarmalul ashwata salasa wannan dama dawafi zagayewa ake ne bakwai to sai ya ce dawafi zagaye ukun farko ku yi a guje ka san mayin wuce ba zai gudu ba ko kuma gaskiya bane wanda ya jiga ta ya sha wahala ya sha duka ya sha kulake ai ba zai iya gudu ba to sai manzon Allah ya ce to ku yi gudu a ukun farko ku zagaya da da kuzarin ku dan su gane abin da ake faɗa ƙarya ne kuma an ce daga ciki ma shine hikimar da in an zo dawafi ne ne ko menene ake ake cire kafada ta hagu an fahimta akwai wani zagaye da ake cire kafada na hagu to shi ma hikima ce manzala ce su mushrikan su ga damatsan ku lalle ba yi ma kuke ji ba ko yanzu a zo a sake buga kuna shiri an fahimta ina hikimar cire wannan hannun a ganshi a waje shi ma kuma ba ko ina yake ba dan wani gune ko ake yi an fahimta to manzala sai ce to zagayen farko guda uku ku yi a guje wa an yamshu baina rukunayn kuma idan kun zo zagaye da hudu na wanda za ku zagaye rukun da yamma ne to ku yi tasarfa haka ku tafi a hankali walam yamna'ahum an yarmalu al-ashwa'a kullaha amma yace mutum in ma bakwai duk zaka yi a guje kai bayana ta amma ukun farko ku yi a guje wanda ya ga gajiya to sai sauran a hankali in kuma kaga zaka yi bakwai din duka haka kai ba da bahana ka illa al-ibqa'u alaihim manzo Allah ya tabbatar musu da haka da yace ko bakwan zaka yi kai ba hana ka ba sallallahu alaihi wasallam an abdullahi bin umar radiyallahu anhu qala abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da dace shi رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذ استسلم الركن الأسود dan Umar yake cewa ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ra'aytu dun fil wafa'il ido na ya nuna min manzon Allah na gan shi shine ya kaddimu maka lokacin da yazo garin maka idza taslama ruknul aswad sai je sumbaci wannan al aswad al aswad al hajar al aswad ya je sumbace shi ya rungume shi awwala ma ya tsofu ya kubbu salatu ashwadin farkon dawafin manzon Allah ukun farko to da sassarfa yake ba hankali yake tafiya ba an fahimta ukunsa na farko to a guji a guji haka kamar dan popoti da jogin yake guda ukun farko sauran kuma sai ya zo a hankali hadisi na gaba daga Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da shi qala yake cewa dafan nabiyyu صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يشي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياي دوافي أحج بنقوانا على بعير أكرا قميشي يستسلم الركن بمهجل wancan rukunul yamani din da ake zuwa a rungumo shi din nan to sai manzo Allah yake nuna shi da mashin sa idan ya nuna shi da mashin sai ya dawo da mashin sai ya sumbaci mashin shi ne ya tafi sa kaga abin da nake faɗa da zuke nan in cinkoso yi cinkoso ba dole sai ka je ka cusa kanka ba sai ka nuna shi da hannunka sai ka dada hannunka sai ka runguma hannunka yake tafi raka an fahimta to manzon Allah sai ya nuna wa mutane cewa tun a lokacin ba lalle bane dole sai ka je inda dutsen ya ka taba ko ka rungume shi zaka iya nuni zuwa ga gun dutsen sai ka dawo da hannunka shikenan yayi dawafi akan rakumi ya halatta an fahimta ya halatta har malamai suka ce hatta a yanzu idan mutum ba shi da kafafu masu kyau ba su da kafafu masu lafiya to za a iya sashi a irin keken nan na guragu a dinga zagayawa da shi halatta ba dole sai ka taka da kafarka ba kamar yadda masu lafiya suke har inda larura ya halatta ka ka hau abin hawa a zagaya da kai ya halatta da mazan Allah ya hau raƙumin shi ya yi ɗawafi akan raƙumin shi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi nuni zuwa ga rukunul yamani da takwabin da mashinsa ba ya ji ya taba shi ba ne ba an abdullahi bin umar radiyallahu anhu qal abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da shi ce lam ara annabi sallallahu alaihi wasallam yastaslimu min albayt illa a rukunul yamani manzon Allah ban ga iya rungumar wani abu a dakin Allah ba sai rukunul yamani shine kawai manzon Allah yake zuwa yake subatarsa amma hatta kama ba baya subatarta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an fahimci wannan wannan shine karshen babu dukulul maka wa ghairi sai babu at-tamattu babun da yake magana game da tamattu'i a aikin haji a dama aikin haji kala uku ne ko akwai qirani akwai ifradi akwai tamattu'i duka wannan salo salo ne na aikin haji ko ne iya da bambancin dan uwan shi tamattu'i da ifradi da kuma qirani an bayyanta ke tamattu'i shine ka je garin maka tun da wuri haka kafin kwanakin aikin hajji su zo kama farkon zulhijja tunda su kwanakin aikin hajji ana fara su daga takwas ga watan zulhijja ne wanda yake cikin ce mata yawon tarwiya daga nan za ta fi mina a kwana a wuce kuma filin arfa to idan ka je makka tun a ɗaya ga zulhijja misali ko biyu ga shi to in ka je dama za ka yi umara umara kuma aiki ne na 'yan mintuna za ka yi gama dawafi ne da sa'ayi ko ka yi gama umaraka to in ka gama umar za ka cire haraminka ka aji an fahimta to wannan hutun da za ka samu tsakanin umararka ta farko da zuwa kwanakin aikin hajji ne ta mato ilin an fahimta an gane ka yi umara akwai ɗan kwanaki da suka rage kafin a fara aikin hajji daga zuwa ka yi umaranka ka cire hiraminka ka ajiye to 'yan kwanakin da za ka samu tsakanin umaranka da fara aikin hajji ne ta mutu kuma ƙira ne shi ne sadar da aikin maka sadar da umaranka da aikin maka a haɗe shi ne ƙira ne kamar ka je garin maka shi daga zulhijja ko bakwai kana zuwa ran bakwai ka yi umarawa shekari takwas ga wata za a wuce aikin hajji shi ne ƙira ne kenan ka haɗi tsakanin umarka da aikin hajjinka akwai ifradi ifradi shine kuma aikin maka zalla ba umara a ciki an fahimta wannan shine bambance bambance su wannan guda uku tamattu'i da qirani da kuma ifradi ba wannan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma mali ce babi zai magana ga matamattu'i aikin haji da zaka yi umara ka dan samu interval kafin kwanakin aikin haji su zo kenan an abi hamza نصر بن عمران الدعبي قال سألت بن عباس إسناتا بيدان عباس عن المتعة game da mutu'a mutu'a ba ta wancan ba ta yan shiya ba ba a yawa akwai mutu'atul hajji ita muke magana an jigo yawa yake tambayarsa game da mutu'a mutu'atul hajji kenan fa amara ni biha dan umar din sai umarce ni dan abbas ka sai umarce ni na je na aikata in zan yi aikin hajji da nayi tamattu'i kenan wa sa'altuhu adal hadi kuma sai da tambaye shi game da hadaya fa kala sai ya ce da ni fihi jazuran ko fihi jazur ana yanka raƙumi shine jazur ana yin hadaya da raƙumi ana fahimta au baqara ko saniya ko bijimi shine bakara aw shatun ko akuya aw shirkun fiddami ko ku yi tarayya a raƙumin an ya halatta daga mutum ɗaya zuwa bakwai da hadaya da layya ya halatta a yi tarayya a raƙumi da saniya amma bai halatta a yi tarayya a rago ko akuya ana fahimta to ko ku haɗu mutum ɗaya zuwa bakwai ya halatta su haɗu a raƙumi ko a saniya su yanka duk yayi ƙala sai na ce wa kana nasun karihuha amma ina ganin wasu mutane suna kyamata haka suna kyamata su yi tarayya wajen yanka hadin suna kyamata haka an gane ko fanimtu sai na kwanta bacci fara'aitu fara'aitu fil manami sai aka nuna min a cikin mafarki ka anna insanan yunadi kamar ga wani mutumin nan iyaye kuwa a garin maka kenan yana yunadi hajj mabrur wa mutu'a mutakabbala yace hajji nagartacce da kuma aikin haji kalar at-tamattu'i karbabbe an fahimta kamar ana nuna masa fallar aikin hajji ta matu'i kenan tunda ya ce ya dama ya tambayi dan abba game da shi sai ya umarce in ya je maka yi aikin aji ta matu'i sai ce kamar je kwanta bacci ya ga wani mai kuwa yana cewa hajjun mabrur wa muta'atun mutakabbala hajji ma'ana aikin hajji nagartacce da kuma aikin hajji kalar at-tamattu'i karbabbe an fahimta fa ataitu ibn abbas fa haddathuhu yace sai na zawo wajen dan abbas sai nake ba shi labari abinda na gani cikin bacci fa qala allahu akbar sai dan abbas ce Allah girma ya tabbata ga Allah kuma Allah mafi girma yace sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wasallam aikin haji tamattu'i to sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama an ce manzon Allah sau ɗaya ta aikin haji yayi umara sau uku ne ko sau hudu ake faɗa da hajjin ban kwana ita kadai manzon Allah yayi dama an fahimta me ma'anar hajjin ban kwana ya yi ban kwana da al'ummar musulman duniya a lokacin don domin dukkan wani abu na saƙo da Allah yake so a isarwa bayansa a wani hajji ya isar da wani saƙo har ma da ƙarshe ce ala ala halban lagatu risala ku tsaya na isar da manzancin da Allah ya aiko na isar manzancin da Allah ya aiko da na isar suka ce bala ya rasulullah manzo Allah ka isar sai ce Allahu fashhad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida manzo Allah duk wata fatawa game da aikin haji a wannan aikin haji sai da ba da ita duk abin da ake bukata in an yi abu kaza me yau kuncin in abu kaza ya faru ya za a yi duk manzo Allah sai da warware dama ana ce mata hajju alwada al'umma hajjin da manzo Allah ya ban kwana da al'umma sun yi tunda dama aikin haji taron duniya ne gaba daya da aka taro ya musu kutubar arfa munasaba ta hada su da wani da wani da wani duk aka yi sallama to daga nan shikenan an ce dai da garin Madina bai fi kwana 80 da wani abu ya rasuwa ko wata uku bai cika ba ana fa fahimta to yace wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji Abdullahi dan Abbas yace sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam aikin haji na tamattu'i to sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi yayi a aikinsa da yana haji guda ɗaya a rayuwarsa na hajjin makwana shi wani aikin yayi aikin haji a tamatu yake an abdullahi bin umar radiyallahu an abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi ko Allah ta'ala ya kare yadda da su domin da shi da babansa duka sahabbai ne qala yake cewa tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hajjatil wada manzon Allah a haji ban kwana kalar aikin hajin da ya tamattu yi an fahimta kala aikin hajjin da manzon Allah ya tamattu yayi sallallahu alaihi wasallam bil umra ila al hajj ya fara umra kuma ya sadar da ita ga aikin hajji wa ahada kuma yanka hadaya fa saqa ma'ul hadiya min zul hulayfa sahabbai da suka raka shi wannan aikin hajji suka koro hadayarsu tun da daga zul hulayfa shine miqati da mutanen madina ko wanda mutanen madina nan ne miqatin sa nan za su yi wanka sun yi ihramin su kuma su fara talbiya daga nan mutum ya fara aikin hajji kenan labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak shine miqatin mutanen Madina da Zulhulaifa mutanen Najeriya ina ne miqatin su eh ai ba shi ga dan tambaya ba ina ne ina ne miqatin ina Najeriya daga yana suke yin harabi sai yin ihrami eh ya mun suke zuwa ko to in da da dama mun ne kaje Allah ya taimake ka an ka zo zululai ba sai ka yi ihramin ka ana sai ka yi wankan ka ka sanya haramin ka shikenan ka fara aikin haji an fahimta yace suka koro hadayen su tun daga zulhulaifa suka shigo da ita garin maka wa bada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gane ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara fa halla bil umra yayi niyyar umra ma'ana ya sanya harami domin aikin umra summa ahalla bil hajj bayan ya kwabe haramin da gama umra sai ya sake sanya harami domin fara aikin hajji ayye fatamatta annas ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam su ma sauran sahabbai suke wani aiki da tamattu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bil umra sai suka sanya harami suka yi aikin umara ila hajji sannan suka sadar da shi zuwa ga aikin hajji fa kana minan nas man ahda daga cikin waɗannan sahabbai akwai wanda yanka hadayarsa fa saqa hadiya min zulhulaifa ya koro hadayarsa tun daga zulhulaifa wa minhum man lam yahdi man lam yahdi daga cikin su akwai wanda bai yanka hadayan ba falamma qadiman nabiyya sallallahu alaihi wasallam makkata qala lin-nas lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin maka sai ya faɗa wa mutane man kana minkum ahada fa innahu la yahillu shay'in haruma minhu duk wanda yake da hadayarsa a hannu zai yanka shine man kana minkum ahada duk wanda a cikin ku zai yanka hadaya fa innahu la yahillu li shay'in haruma min ba abin da ya halarta cikin abin da aka haramta masa lokacin aikin hajji an fahimta tunda akwai mahazuratul hajji ai ba za ka yanke farce ba ba za ka sanya turare ba ba za ka yi aski ba ba za ka sa kaya ɗinkeke ba an fahimta duk wanda suna cikin mahazuratul hajji duk wanda zai aikin hajji sai ya kiyaye wannan ba sa turare ba yankan farce ba aski ba sa ɗinkakken kaya sai dai wani ihram ko boksa irin na cikin nan ba za ka sa ba shi ya saka koyi naɗa ihrami ka jigo in ba haka ba za ka dinga biya mutane kallo sosai kuwa ka koyi naɗa shi sosai kafin ka je wallahi ka tsaya a koya ma yadda ake yi in ba haka ba za ka dinga tsaraici a can baka sani ba a wanda suka je suka iya ko kuma tun da ɗaurin zani ne matar ka ta koya ma mana sosai kuwa ai kamar ɗaurin zani ne yayi ɗaurin zani ne sosai kuwa sai ka je matar ka ta koya ma in ma ɗaurin baya za ka yi yadda ba zai kunce ba a gaskiya ne mana daga tsaya na kunce ma ɗannan ƙwara koya ma ɗaurin yasa wani za ga duk kayan duk suna tsarki ba su ne ba ba su iya ba ne tun da ba a yadda ko shidni ka kasa ba a yadda ba amma su mata ba wannan dokar a kan su mata za su iya sa kayan su normal amma kai namiji ba a yadda ka sa ɗinkakken kaya ba ko takalmi ma an ce hufi za ka sa irin nasu na mutanen madina har ma in baka samu wannan ba sai ka yanke dinduniyar naka da kaje da shi sai kana amfani da shi an fahimta to duk wannan doka ce akan mai aikin haji a kiyaye eh zaka iya aikin ba dan kawo bane ai duk dibara ne riki wanda zaka iya safe sosai kuwa kuma zaka iya sa wannan me ake ce mata kaja ko eh dalita ne zaka iya sa ka daure tunda zaka iya sa wayanka da kudinka sai ka hada da ita ka daure duk ya halatta kai wannan ya halatta ya halatta amma a kiyaye duk wannan in ka kuskura kai wani daga ciki ko ka saba wani to ana bin ka bai sai kayan ka hadaya sai kayan fidiya sai kayan kai kayan ka a kiyaye wajen yankan farce ko aski ko kaza ko kaza suna nan ma'azuratu lati sun kawo guda goma ko kun je da iyalanka ko ba kai ba ita a cikin wannan kwanakin aikin hajji ba kai ba iyalinka tana can gefe kita da can gefe haka ake yanzu ana kwatanta ma kamar rayuwar lahira ne kwatanta ma lahira yake ko kai wane ne ko shugaban ƙasa ne shine karewar matsayi to wannan faran tufafin da shi zai sa yanda za ka sa haka zai sa in an ji kwanan musdalifa yanda zai kwanta a ƙasa a tabarma ba shi haka za kwanta haka ake domin a nuna muku cewa duk in kun tashi a gaban Allah haka za ku tashi ba wani wanda za a ce wani iya da wani matsayi shi ne suke sha dama maka maganin bai aiki ko yawa ba wani biya shi a wani aikin hajji kawai ka tsaya ka yi da kanka kowa ya da kai shaka ake a kwatanta ma lahira ba haka dage ba haka ake to yake cewa duk wanda yake da hadaya to bai halatta a gare shi yayi wani abu wanda aka haramta masa a lokacin da yake aikin hajji ma'ana har sai ya yanka hadayarsa kenan hatta yi quda hajjahu har sai ya kammala aikin hajjinsa wa man lam yakun ahada duk kuma wanda ba shi da hadaya ba bai zo da ita ba falle tsubbil baiti to ya je dawafi a ɗakin Allah shi ne dawaful ifada ke wa bi safa wal marwa ya je ya sa'i tsakanin safa da marwa an gane ko wal yuqsir kuma ya je ya aski wal wal yahlil sannan kuma zai kubi ihramin su shikenan dama ran takwas ga wata sai ku je ku kwana amina ku bar gari maka kenan ku fita da gari maka daga nan daga mina ranar tara ga wata ana arfa dama a nan za a wuni dab da faduwar rana sai ku ta muzdalifa za ku kwana a muzdalifa idan kun kwana ranar goma za ku baro muzdalifa bayan alfijir ya keto za ku zo ku yi jamratul ula irin jamratul aqaba an gane ko ku yi jifa na farko washe gari a sake dawa a yi jifa da shi to a wannan ranar goma ɗin ita ce dama rana mafi aiki mai wahala za a yi jifa za a zo a yi ɗawafin ifada za a yi aski kuma za a yi yanka duk a wannan ranar ya sa wasu kece da siyo mata hajjil akabar mu to a wannan ranar in dai kai wannan aikin guda hudu ka yi jifa ka yi ɗawafin ifada ka yi aski ka yi yanka to za ka iya kwaɓe haraminka ba an fahimta domin aikin hajji ya ƙare amma domin rana ta cinkoso ana samun cinkoson mutane to shine aka ce in baka samu damar yin ɗawafin ba to ya halatta ka jirkinta ɗawafin ma zuwa wace gari ko wace gari ko wace gari har ma wani suke cewa za ka iya jirkinta har zuwa ƙarshen zulhijja ɗin ma za ka iya yi amma ka sani in baka yi wannan ɗawafin ba baka fita daga cikin aikin hajji ba baka fita ba ba abin da za ka yi wanda ya halattar ma ka yi a bayan ka kuɓe harami ka kenan an fahimta amma in ka kutsa ka samu ka yi wannan ɗawafi ka je wanzamin ka ya ma aski ka yanka hadayanka an fahimta ka yi jiba to shi kenan abin da ake bukata da kai na wajibi ka yi sauran kuma duk nawafil ne za ka iya yin su daga baya kamar ɗawafil wada ɗawafin bankwana da ziyara da sauransu duk wannan da kayanka na gida ma za ka iya yi an bai bijan nan sai manzo Allah ce summa liwihilla bil hajj wal yahudi sannan kuma wanda zai niyyar aikin haji to yi niyyar aikin hajjin sai zanya harami tare da hadaya faman lam yajid hadiyan duk wanda bahi da hadaya bai samu damar yan bahi da hadaya bai je da ita ba ko bahi da kudin siya fali yasum salasa ayyam fil hajj to za zai azumi bakwai a garin maka ana fahimta afwan azumi uku a garin maka wa sab'atun idza raja ila ahlihi kuma zai azumi bakwai idan ya dawo gida shine maimakon hadai da bai samu yayi ba kenan ana fahimta shine qur'ani da tilka asharatun kamila wannan ita ce goma cikakkiya ay hadir al haram ba wanda iyalansa ba sa garin maka kenan yawa fa safa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya dawafi sallallahu alaihi wasallama hina kadima maka wannan wani dawafi ne dawafil qudum kenan dama dawafi biyu ake ga mai aikin haji akwai dawafil qudum akwai dawafil ifada dawafil ifada shine ake so aiki ranar goma ga wata iya cikin rukunin aikin haji wannan kuma dawafil qudum kamar dawafi ne na kazo garin maka din dawakin far dawafin farko kazo garin maka to farkon shiga manzon Allah da ya maka sai fara gabatar da me dawaf shi ne ɗawafin ƙudum ana fahimta wasu taslamar rukuna awwalu shay'in sai ya fara kuma sumbatar a rukunul yamani a cikin aikinsa na farko farko da yi sun ma a kubba salasu a ɓawafin min saba sannan sai yi ɗawafi uku daga cikin bakwai da sassarfa wa masha'ar ba sauran zagaye hudu kuma ya yi kamar noman tafiya haka وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين lokacin da ya gama dawafinsa an gane ko sai je gunda ake ce masa makama ibrahim he ya tsaya yi sallar raka biyu ana wattakizu min makama ibrahima musalla sai je wannan gunda makama ibrahima sai yi sallar raka biyu an ce wannan gun anan annabi ibrahim ya tsaya yake wannan addu'a an gane ko وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم دك أنت وأن ربنا ربنا أن يأتي أفهمت؟ an share yin sawayen suna nan ku alamun sawayensa haka ne so ya suka je maka ne babu ba gani ba to an ce da akwai alamun da ya tsaya din shine maqam ibrahim eh akwai cinkoso ba maki beji an bayyanta to an ce anan dai ya tsaya wannan addu'o'in muhallu shahid sai manzon Allah ya sunnanta ayi sallan nafila abu kuma malamai sun ce nan iya cikin mawafaqatu Umar bin Khattab an ce Umar ne ya fara bada shawara yace ya rasulullah ni ko ina ganin gunnan da kake cewa anan annabi Ibrahim ya tsaya addu'an nan a shawarce a dinga yin sallah na nafila a gumana sai Allah ya sako da aya wa takizu bi maqami Ibrahim musalla ku riki gunda annabi Ibrahim ya tsaya ku rike shi gun yin sallah ta nafila an fahimta shine a wa salla rak'atayn ko summa sallama manzon Allah ya sallama fan sarafa sai ya juya ya tafi fa atasafa sai ya je dutsen safa fa bafa bi safa wal marwa sai dawafi ma'ana sa'i tsakanin safa da marwa sab'a aqawafi shi ma zuwa da dawowa bakwai thumma lam yuhallil min shay daga nan har yanzu manzo Allah bai kwabe ihramin sa ba ba wani abin da ya halatta gare shi haruma minhu wanda ya haramta ga mai aikin haji hatta qaba hajjahu har sai ya kammala aikin haji shi wa nahara hadayahu yawman nahar a ranar goma ga wata sai yanka hadayarsa wa afada faɓafa bilbai sai ya gangaro shi ne sun ma'afi dominin su a fadon nasu dinna sai ya gangaro zai ɗawafi wani wani ɗawafi ne ne? ifada ba? ɗawafin ifada kwarai da gaske sai da da yi ne sai da ya yi yanka hadaya sannan ya zo ya ɗawafi sun mahalla min kulli shi to daga nan ya yi hadaya ya yi ɗawafi ya yi aski ya yi jifa shi kenan halla halla min kulli shay shikenan komai ya dawo numar kamanda ya kwabe ihramin sa komai ya dawo masa kamanda shine haruba min da abin da ya haramta gare shi mai aikin hajji to ya dawo kamar da kenan wa fa'ala misla ma fa'ala rasulullah dan abbas yake cewa sai muka aikata irin abin da manzon Allah ya aikata sallallahu alaihi wasallam man man hitada wa saqal hadi minan nas daga cikin akwai wanda ya tafi da hadai sai korota ya je da ita har inda mutane suke yanka yanka yasa wanda kuma bashi da ita sai ya azumi uku a Saudiya da ya dawo gida kuma ya azumi guda bakwai an fahimta za mu karasa babin ne ko lokaci yayi to shi kenan lokaci yayi sauran hadisai uku suka rage mana a babin idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu karasa su insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure ko tudubin harshe Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan ƙasa mai alfarma da muke karatu a kanta Allah ya ba mu ikon zuwa waɗanda ba su je ba Allah ya kai mu ya rabbal alamin waɗanda suka je ma kuma Allah ya maimaita musu Allah ta'ala ya kaddara mana zuwa wannan ƙasa mai alfarma Allah ya ba mu ikon sauki wannan wajibi kuma Allah ta'ala muna roƙonka ka sa in ka kai mu aiki cikin ilimi ko mai aiki cikin dace ko mai aiki cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ka jika mahaifanmu ka gafarta musu ka sanya da mu da su aljanna ce ba kumar mu Allah ta'ala muna roƙonka da mu da zuriyar mu ya Allah ta'ala ka shirye da mu tafarki madidici Allah ka shirye da mu tafarki madidici Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya a gida ko asibiti ya Allah ta'ala muna roƙonka duk masu bukatu a gare ka Allah da mu da su duka ka biya mana bukatun mu na alkhairi wannan karatu da muke ya Allah ta'ala ka sanya masa albarka ya Allah ta'ala ka sanya masa albarka ya Allah ka sa ya zama sa zai shirye mu a duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka tsare mana mutuncin mu da addinin mu da iyalan mu da rayuwar mu Allah dukkan wani abu da zai cutar da mu a rayuwar mu da addinin mu da mutuncin mu Allah ka raba mu da shi Allah ka ba mu tsaro a gidajenmu da kasuwanninmu da masallatayarmu da guraben ibadarmu da hanyoyinmu Allah ka tsare mu daga dukkan cutarwa da dukkan makirci ya rabbal alamin Allah ta'ala mun roƙonka wannan ƙasa ta mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala mun roƙonka wannan ƙasa ta mu ka sassaita ta ya Allah abin da ya rikice ya lalace Allah ka saita shi da kanka ya Allah Allah kada ka bar mu da dabaran mu da wayen mu Allah ka shigo da hannunka cikin al'amarin mu ya Allah Allah ka tallafa mana Allah ka kama da tanyo da agaji Allah wannan rayuwa da ake cikin ta mai kunci a wannan yanayi Allah ka fadda mu shi lafiya Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka mana sauki da gare ka ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana wanda ya asasa wannan masallaci muna roƙon Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi ya biya bukatunsa na alkhairi Allah ta'ala ya ji kan mahaifansa da namu Allah ya shirye da zuriyarsa da tamu Allah ta'ala muna roƙonka dukkan hanyoyin samun su Allah ka inganta musu su Allah ka sanya musu albarka da namu gaba daya dukkan abin tsoro gare shi da mu duka Allah ya ba mu kariya da tsaro ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi